شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أما بعد عباد الله الإنسان دائما يتوجه إلى الآخرة والآخرة هي دار القرار لا رجوع بعدها أبدا وفيها دارين لا ثالث لهما إما في الجنة دار النعيم اللهم اجعلنا من أهلها وإما في النار دار, دار الهوان اللهم إذنا من النار فيصيد بكل جد في قلب تلك الدار الجنة ويصيد أيضا بكل جد من حذر عقوبة الله عز وجل وهي النار عباد الله والله سبحانه وتعالى خلق الجنة وما فيها قبل أن يخلقكم وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وفوق ذلك أن أهلها خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ومن فضل الله عز وجل أن جل لنا عمل الجنة ووصف, ووصف نعيمها ليتنافس المتنافسون وليعمل العاملون ثم أظهر سبحانه وتعالى في الجانب الآخر حقيقة النار وعذابها لينهى الخلق عن النار بحذر وخوف بنى الله سبحانه وتعالى الجنة لعباده المتقين حسن بنا من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه والله سبحانه وتعالى ذكر من نعمها من نعمها في كتابه الكريم في سورة مختلفة وفي آيات متنوعة أولا من يدخلها قال الله سبحانه وتعالى تلك الجنة التي يرزق من عبادها من كان تقيا وقوله عز وجل مثل الجنة التي يدل المتقون تجري من تحت الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقوبة الذين اتقوا وقل كفر النار تبين لنا في هاتين الآيتين الذين يدخلون الجنة هم المتقون المتصلون أمر الله سبحانه وتعالى ويجتنبون نواهيه يقول الله تعالى في أصل شيء من نعم الجنة في هذه الآية بدأ بأنهارها بقوله سبحانه مثل الجنة التي يدر المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من الخمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومقبة من ربهم كما وخالد في النار وسقوا معنا حميما فقطع أمعاهم وقوله سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر وقوله عز وجل وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وإذن للمتقين وقوله سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كان لهم جنات جنات فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا ويقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي المنادي إن لكم أن تهيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصيحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبعثوا أبدا رواه مسلم وفي الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى أعدت لعباد لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خبر على قلب بشر يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قطع عين جزاء بما كانوا يعملون غير أن أصحاب النار ألم نقيب من ذلك وكبرهم قال الله سبحانه وتعالى فيهم إنا آتنا للظالمين نارا أحاب بهم صدقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل إيش الوجوه بث الشراب وصارت مرتفقة ويأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته بما سيقوى يوم القيامة هو جزاء جزاء العاصين بقوله عز وجل قل إن الأولين والآخرين لمجموع إلى ميقات معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكل من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شربة هذا ظلم يوم الدين وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك ويقول الله عز وجل وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له ذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فالحذر الحذر عباد الله من كل ما يسكت الله سبحانه وتعالى ويجب لكم دار البار أقول قولي هذا وسكن فاستغفروه إنه الغفور الرحيم والسلام على رسول الله وبعد أكو باين الله حقيقة شيء متم أكون لوكا شيء يسني yana fuskantar gidan lahira ne gidan lahira kuma shine gida wanda yake na tabbata babu dawowa bayan wato babu dawowa duniya bayan an koma lahira a lahiran nan akwai gidaje guda biyu kamar aka sani babu na ukun su ko dai kasance cikin aljannar Allah subhanahu wa ta'ala da wato gida na ni'ima mara ƙarfa wata ya sama ya sama a cikin mutanenta ko kuma ya kasance a lahiran nan gida ne na wuta wani shine gida na walakanci wasu aki ya tsaye daga azabar wuta da ka ya kai bawan Allah ka yi ƙoƙari dukkan haƙuri wato ka yi ƙoƙari iya matuƙa wato ƙoƙarinka wajen neman wannan gida na aljanna subhanahu wa wato na aljanna Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ka yi ƙoƙari iyakar ƙoƙarinka wajen gujewa azabar Allah subhanahu wa ta'ala ita ne azabar wuta ya ku bayan Allah Allah subhanahu ta'ala ya halicci aljanna da abin da ke cikinta kafin ya halicce ku sannan kuma ya ajiye a cikin aljanna nan irin abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labarin sa ba zuciya ba taba kaddara shi ba sannan kuma abin ma da yafi komai a ciki mabuta aljanna ɗan aljanna suka shige ta za shiga cikin tarewa su tabbata har abada ba sa buƙatar canji wato canji wani guri in ba aljanna ba yana daga cikin farar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya Allah ya bayyana mana wato a al'amuran aljanna ya kuma siffanta mana ni'imar da take cikinta saboda me don masu gasa masu rige-rige su rige-rige wajen neman ta sannan kuma don masu yin aiki su yi aiki don samun ta a bangare ɗaya kuma wato ɗaya bangaren kuma ya bayyana mana al'amarin wuta wato hakikanin wuta da azabar da take cikin wuta su dan me saboda halitta bayan Allah su iya kokarin su wurin guje mata da kuma tsoronta ta hanyar aikata wato ta hanyar barin aikin da suka sa cikin kiram Allah wasu kiya kuma Allah ku sani ya gina aljanna ga bayan sa masu tsoron Allah mafi kyawun ginawa sannan duk wanda ya shiga aljanna nan to zai samu imani ta har abada ba zai samu wahala ba ko kuma talauci sannan kuma wanda ya shige ta zai tabbata ne a cikin ta ba mutuwa a cikin ta sannan tufarsa ba za ta mutu ba da talama ɗinka wuta wato da ke a cikin aljanna da abin da zai kawo wato mutuwar tufa a cikin aljanna babu shi sannan kuma wato zai tabbata a cikin aljanna nan da samataka sabarin tsoho ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata mana wani abu kaɗan daga cikin neman aljanna a cikin littafinsa wato mai girma a cikin surori daban-daban da kuma ayi wato nau'i nau'i da farko da tukun ya ku bayan Allah waye mai shiga aljanna wani shiga aljanna Allah sarki yana faɗa yana cewa wancan gida aljanna shine muka wato za mu gada da shi za mu bayar da shi magadar shi da suwa wato gargarcin bayanmu ba kowa ba wanda zai ce mai kyau wato bitsan Allah mai kyau da dokokin Allah subhanahu wataala da kuma sauran Allah yake cewa misalin aljannan nan da aka tanar da ita ga mai tsoron Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wato koramai suna gudana a cikin ƙarƙashin ta dan ita ta mana abincin da ke cikin aljanna ko da nau'in abinci a cikin aljanna da mumme ne ba zai kare ba har abada nan sannan kuma inuwata da mumme ce rana ba ta gusa da ita Allah ta'ala sai yake cewa to wannan fa shine kashin al'amarin matsoron Allah su kuma wato kafirai da suka saba ta'ala al'amarin su shine wuta Allah subhanahu ta'ala kadai ne sai bayanin mana kenan a cikin ayoyin gurabi da makaranta ma shiga aljanna dai su ne ma matsoron Allah wanda suka aikata umarnin Allah subhanahu wata'ala sai kuma nisanci halalan Allah subhanahu wata'ala Allah sarki ya faɗa mana a cikin ayar da makarantar nan kaɗan daga cikin neman da suka ce Allah subhanahu ta'ala sai ya fara da ƙoramanta ya ce misalin wato aljannan nan da aka sanar da ita ga mai tsoron Allah asu ta ce ne a cikinta akwai koguna akwai korame na farko sai ce akwai korama akwai kogi na ruwa ruwa wanda yake da wanda bai gurbace wato fiya wata da muke mata kenan wanda bai gurbace ba ainihin asalin wato asabata da Allah ya masa halitta sannan kuma yace akwai korame koguna na nono wanda bai wanda bai wato bai likita ba saboda nonon aljanna ba nonon da aka tatso a hankali ne bace ba haka Allah ta'ala yayi kayansa da kuma me koramai na giya mai dadin sha ga mashara saboda me ita ge duniya tana tana bugarwa kuma mai shan ta ma yana sha ba dadi ba to aljanna kuma ba irin wannan giya bane ba sannan kuma yace da koramai ko kuma koguna na tatacce wato zuma ba wanda ta aka samu wato ta tsarin ƙudan zuma ko kuma kashin ta ba sai Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan kuma bayan wannan a cikin aljanna nan dukkan nau'in ɗan ice da mutum yake so fruit kenan a cikin aljanna subhanahu wa ta'ala akwai sannan kuma ga wani abu da dari yace da kuma yadda wata gafara shine dar kenan daga ubangiji subhanahu wa ta'ala to sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi tambaya ce to yanzu wanda ya samu wannan ni'ima da Allah sifata shi ana zai daidai kamar da zai doma cikin wuta bare ne bare kenan bai bace da ba shine Allah ta'ala ke yace yanzu wanda samu ni'iman da muka faɗa zai daidai da wannan shi kuma zai doma cikin wuta sannan ya wuta kuma za a shayar da su ruwa mai tsananin tafasa mai tsananin zafi in suka shaƙi Allah zai yanke musu hanyar ke su Allah ta'ala kaɗai ne fasu kuma yawon yana cewa hakika masu tsoron Allah suna cikin mai lambuna da gonakai sannan kuma da ƙwarmanin da muke magana a wato a kan sakin wani arab sai Allah ce a wani gurin zama kuma na gaskiya shi na janna sai Allah ya ce kuma a wurin wato wani mai mabuwayin mulki shine Allah kenan wato mai cikakken iko subhanahu wataala a rubutu kuma ta'ala ba yace ku yi gaggawa kuma Allah ku yi rige rige ku yi gaggawa zuwa ina zuwa neman gafara a ubangijinku da kuma neman ajanna ta ubangijinku wanda fadin ajanna sun Allah fadinta kan fadin sama da kasa ne Allah ce an aje ta an tara ta gasuwa ga masu tsoron Allah da kuma da ke magana yake cewa lalle hakika waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na gwarai aiki na kwarai sharashar ajanna ta dosu ta kasance wato a gare su ta zama shine masukin su kuma gane su kenan sharashar ajanna ke cewa za su kuma da huma su zo har abada cikin ajanna inda Allah ba sa neman canji daga wannan guri zuwa wani inji Allah subhanahu wa ta'ala manzala sallallahu alaihi yana cewa idan in aljanna suka shiga aljanna wani mai kira zai kira mala'ika kenan zai kira ya ce ku yi aljanna nan a ci aljanna nan ku zauna har abada za ku rayu ba mutuwa tare da ku zai kuma ce ku zauna a cikin ƙoshin lafiya har abada ba ku ba jinya zai ce kuma ku zauna a cikin samataka ku har abada ba ku ba tsufa da kuna a samari ku har abada sannan kuma zai ce ku zauna cikin nima Allah subhanahu ta'ala ba ku ba shan wahala ba talauci Allah ba sa mabla wato karatu da mu samu shiga wannan wannan gida ashe yanzu kuma na kursi Allah na cewa ya ta yace yace inda Allah kenan hadisi kusa ne yace na yi tanadi na ajiye aljanna ga bayina na kware me ajiye yace irin abin da ido bai taba gani ba yace kuma kunne bai taba jin labarin sa ba kuma sannan dukiya ba taba kadar shi ba maza sallama da ya gamsa magana sai kuma ce in kuna so in kun so ku karanta wannan ayat da Allah ke tabe Allah ce yace rai wato mutum kenan bayan da Allah rai bai san irin abin da Allah koyi masa ba shi a danna na abin da duk irin sa zai gani jiradi inji Allah subhanahu wataala sakamakon suka ce sirri kafa ce suna aikatawa to ya kuma Allah su kuma yan wata ba sun bambanta mana sun bambanta da yan aljanna su kuma labarin su me Allah sauki ya ba labari yana cewa lalle in ji Allah ta'ala akan yan wuta kenan mun yi tanadi wato wuta ga azalbe su ne yan wuta mushriki kenan kuma suka zaka su ta aikata aikin da ba shirka masu kana suka su wato ta ta ayyuka sarfa Allah yake cewa in su ga aljanna kuma wato katangu aljanna katangunta za su kiyaye sun ji Allah ta'ala sai Allah ya ce in suka nemi a taimake su da abin sha za a taimaka musu da abin sha in ji Allah ta'ala kamar dalma narkarkiya wato kamar a narka dalma da ake tukuya abin da kamar kana shine abin shan ɗan wuta Allah kaɗai sai Allah ce wannan abin shan da Allah kuma ban sha ba yana soye fuska mana an san kawo kabin sha sai sai fuska ta soye kafin shan sa sai Allah da kansa ya ce wannan abin sha yayi muni inji Allah wannan abin sha ya munana sannan kuma Allah ya ce yanzu kasance kuma wuta ita ne gun zama mutum musu dinsa Allah ce yayi muni Allah kaɗai sannan wannan ayar kuma ta'ala yana ummata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada wato al'umma labari ga abin da tabbata na kiyama zai afku shine ne sakamakon wato musamman Allah subhanahu wataala yake cewa nan Allah sai ka ga musa Muhammad lalle mutanen farko da na kashe Allah ce wallahi zamu tara su zamu tara su inji Allah ga wani wato wani lokaci shine ne kati kenan wani lokaci da wata rana tan wato ranar kiyama kenan sai Allah subhanahu wataala ke cewa sannan kuma ya kubata tu wanda suka kaisa sauƙan su ta'ala ba su yadda da fasala ba to sai Allah subhanahu wataala ke cewa sannan ku kuma wato batatu masu karyatawa za ku ci daga bishiyar ta zaƙo sannan kuma za ku cika cikin ku da wannan bishiyar ta alƙara sannan kuma bayan kun cikin cika cikin ku za ku ɗora ruwa tafashashe na rafi a kayan wannan wannan wannan abin da ku ci na wannan bishiyar sai kuma ce za ku sha wani ruwa ruwa tafashashen za ku sha sha irin na raƙumi mai tsananin isura sai ku sha kenan dole ana yin isura kuma ruwan tafashashen kuma amma dole sai sha shi to sai ta yake yace wannan shine gara shine abin da za a tari ɗan wuta da shi Allah ka tsare mu ya bar cikin hadisi kuma manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa a aljanna ita tafi kusa da tsayen ku akan hajji hajji hajji ta musa yace wuta ma kuma ita ma haka take sannan kuma hadisi kusi a a ta aka Allah ta'ala ya ta cikin alqur'ani yana cewa ranar kiyama za a bar wutar jahannama sai Allah ta'ala ce za a bar wutar jahannama sai ce a wannan rana mutum zai dinga tunanin zai tuno irin aikinsa da yin muna a duniya to sallah su tumi amfanin tunaninsa kuma inda Allah mai tunanin zai amfani da shi a yau sai daga sa'ar kiyama tunaninsa kun gane ba zai amfani shi ba kenan sai ya ce zai kuma dinga cewa ya kai tona ina ma na aikata aiki na alkhairi saboda rayuwar nan ta lahira ko kuma ina ma na aikata aiki mai kyau a rayuwar ta duniya kafin zuwa nan kiyama Allah ta rake cewa a wannan rana fa ba mai yin azaba irin azabar Allah subhanahu wata'ala ba mai kuma kamu ko da muƙalin muƙalin Allah subhanahu wata'ala da ka ya ku bayan Allah ku kiyaye matakar kiyayewa ga aikata dukkan abin da zai sa Allah subhanahu wata'ala ya fushi da ku ya ko wato ya tabbatar ya sanar da wato shigan ku idan na halaka shi wato Allah subhanahu wata'ala ka tsirin rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana kuma sallallahu alaihi wa sallam